الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin risala jiya mun yi game da aro da jingina ko jingina da aro sannan da ajiya to yau za mu yi hukuncin tsintuwa tsintuwa ba sata ba sai gidan alkali wai ba sata ba amma dai bai ba su sai an kai shi alkali kaga ta zan sata kenan ya ce wa man waje da lukaɗatan duk wanda ya samu abincin tuwa sai dai abin da da yawan mutane ba su gano ba shi ne cintuwa ta kasu kashi biyu akwai kayan cintuwa wanda yake na wani bil'adama ne sannan akwai kayan cintuwa wanda ba na kowa ba ne dukiya ce Allah ya koro ma ka tara duk mutanen duniya ka yi shela ka yi cigiya ba wanda zai ce tashi ta Allah ke sun baka abu ka taso ma wuri sai ya sa mala'ika ya aje can kana zuwa kai za ka fara zuwa kana zuwa ha gani ka ɗauka shi yasa ba imani ba ne ka ga abincin tuwa ka wucewa ka inda ɗaya an ka ce ka ga abincin tuwa ka bashi sai makka amma haga kuɗi nan ka wuce to wannan ba imani jahilci na ai ba yana yiwa ba na bil'adam ba ne na Allah ne Allah ka sanya baka abinda da yawan mutane ba su gano ba kenan yanzu wanda ya yadda kuɗi kuma masu jimilla misali ba wasu 'yan kuɗi wulakantattu masu jimilla zai duk inda ya zo ba ya dawowa wurin na wurin biyar kuɗin nan to nan lokacin ba a yi katan gaggaba nan ga hili muka sallah na aka shinhiɗa a yi karatu a yi sallah an yi sallan mangariba wata rana kowa ya wace na shiga cikin gida babu kowa sai wasu yara sun ka taho bisa tabarmin inda mun kai sallah sai sun hawa kuɗi wajen dubu talatin da wani abu tun tusa za an sabin na kai muku magana kaga dubu talatin sannan kuɗi ne wanda ya fara tahowa yara ƙanana sun ha gane su nan bisa shahidun da muka sallah wanda ya fara tahowa aminu shekul islam sai sun ka ce mu shekul islam ga kuɗi mun gani na ya ce na wani na na hito sai aminu ya ce min ga kuɗi yara sun ka gani nan mun ka zanna lokacin ina zuwa aiki sai ni kire sabulan bara ni ce to ga kuɗi ku da azan ne wanda da yato yana cigiya a bashi har yau ba a samu wani wanda yato yana cigiya kuɗin nan ba yana kashewa kai kutun da shi da yadda waya mai kuka har yau ba a samu wanda yato cigiya kuɗin kaga ya nuna ba na kowa ba ne to shi ne to sai kaga don haka in kaga abincin tuwa ka ɗauka in yana da ƙima ka je ka yi cigiya shekara guda in ba mai yawa ba ne ƙwarai in ɗan kaɗan ne bai da wani abu to ka samu ko da kwana uku zuwa sati guda ka yi cigiya ta in ba mai lalacewa ba ne in mai lalacewa ne in ya ka yi amfani da shi tun bai lalace ba in ka yi amfani da shi gobe in mai shi ya zo ka tabbatar da nashi sai ka biya shi to in in ya zan ba wulakantaccen abu ba ne to sai ka samu tsawon lokaci ko da ba kai shekara guda ba kana cigiya in ba a samu mai shi kana ɗayan biyu ko ka yi amfani da shi ko ka yi sadaka kamar yadda za mu ji ya ce wa mawaje da lukaɗatan duk wanda ya sami abincin tuwa falli arif hasanatan shi cigiyar ta tsawon shekara guda za a yi cigiya ‘yan abu ne mai ƙima amma za a yi cigiya har shekara guda a ina zai yi cigiya bi maudu'in a wurin da yarjutta a rifa biha yake ƙaunar a gane abin yanzu wanda ya yadda kuɗi nan bisa titin ga kaga kuɗi kana tashi ka tai masallacin mallam musa lukuwa ka yi cigiya madalla kaga ina ya kamata ka yi cigiya nan within locality ga ka ta yi tanki ka ba da cigiya ka taho nan kasuwa ga ta banza har da da duk da yanar lokalitin ga dai wayar da kaya ne wayar da kaya ne in suna da har tsawon shekara guda in mai abu ya zo sai ka bashi in bai zo ba shekara ta cika to ɗayan biyu ko ka yi amfani da shi ko ka yi sadaka da shi in ka yi sadaka ran nan kuma sai mai shi ya zo ka tabbatar da abin da ya ka faɗi shi na wancan da ka yi sadaka sai ka biya shi sadaka sai ta dawo ma ina fatar kun fahimta sai dai in ka haɗa mai yace to babu komi lalle ni na gane shi amma na yi cigiya tsawon shekara guda bai shi ya sadaka yace to shikenan babu komi sai a bashi ladar sadaka amma in yace bai yadda ba ko sai ka biya shi kai kai kai sadaka in ka yi amfani da shi kuma ya zo daga baya kuma sai ka biya sai dai in ya ce ya yafe maka to in abin da ka saurin lalacewa fa ne da ka cintai ka yi amfani da shi kakka bari ya lalace in ka bari ya lalace mai shi ya zo duk da kai za ka biya don a gara ka yi amfani da shi muna tare to shi na ci duk wanda ya cincika ya samu kayan cintuwa ya ci giya ta shekara guda ina zai yi ci giya wurin da yake fatar a gane abin kaga nan inda ya abin ga nan localitin nan zai kama ba ba wayar da kuɗi ba wayar da wani abu nashi sai mutum ya taso kuɗi ka cinta ne me kai ya so ya ce waya ce ta ka ba kai bane hmm ya to ni me ka ya so kuɗi to da yawa mutum na da kuɗi cikin aljihu ya manci ko nawa ne ko ko ka ɗebi dubu goma ka tai kasuwa ka sayo wani ka sayo ba ka iya tuni cinikin nawa kai nawa na rage don haka ba sharaɗi na sai ya haɗu adadinsu ba ba sharaɗi ba ne in cikin jikka suke in ya faɗi yadda jikkar take da maɗaurin jikkar shi kenan nashi ne ko da bai faɗi adadin abin da a ciki ba amma kada a yi cintuwa golobo wani mutum ya yadda kuɗi ƙarƙashin kalgo ya zanna sai ya manci kuɗi ‘yan murtaloli na sabbi cikin bakan leda sai ya taho yana cigiya to golobo shi ya ga kuɗin ya taho yana cigiya golobo ya ce mika yaso ya ce kuɗi ya ce ‘yan murtaloli ya ce sabbi cikin bakan leda ya ce ya ce wala ban gane su ba ya ce wala kariya haka kana ba na shi wala bai gane su ba bayan duk ya haɗe da suke to kun ji wannan ko fa in tammat sanatu in shekara ta cika ba an ce kai cigiya shekara guda ba in abin mai kima ne in bai da kima ba sai kayi cigiya shekara guda ba da ka samu yan kwanaki shikenan to in shekara ta cika wallam ya tilaha ahadun ba wanda ya zo ma abin nan kayi cigiya iya cigiya duk inda haka tsammanin kila mai su yake kayi cigiya ba wanda ya zo to fa in sha in ya so habasa ha sai ya rike abin nan na cintuwa wa in sha in ya so ta saddaka biha sai shi sadaka da ita wada min hali rabbiha amma zai rankunta ga mai ita in ja in yazo bayan kayi sadaka sai mai ita yazo yayi bayani wallahi kuɗi na na faɗi kwanaki na hito da kuɗi zan na sayan akuya dubu saba'in sun kai min ko ƙasa ko bisa cikin leda baƙa kuma kuɗin nerori na sabbi yan yan naira dubu dubu kan dai tabbatar da nashina to kuma ka daga kayan sadaka sai ka ce lalle ni na gane su kuma shekara ta guda ina cigiya ban ga mai su ba don haka na yi sadaka da zuwa a to shi kenan Allah shi bani lada kaga an huta in yi a to ni mi na da kayi sadaka to sai ka ce ka samu dubu ne saba'in ka kawo mai kai za a ba ladar sadaka muna tare to wa'inin tafi biha in yayi amfani da abincin tuwat da mina ha zai biya in mai ita ya zo in bai zo ba kuma shikenan dukiyar Allah ce don ba duk abin da annacin tuwa an na mutane ba wani na dukiyar Allah ce in ma ta wani ɗan adam ce bai taho ba kila ya ɗaga kenan ba a daɗe bayan mutu ko ya baggari shi yasa baka gane shi ba to Allah shi zai biya kai dai ka ɗauke nauyin da an ce kai cigiya kuma ka yi muna tare wa in halakat in abin ya halaka qabla sanati gabanin shekara kana nan kana cigiya kayan akai shekara abin ya halaka au ba'adaha ko bayan ma an cika shekarar abin ya halaka bigayar taharikin ba tare da ya motsar da abin ba ma'ana ba tare da shi ya sabubbantar da halakar abin ba shi ya halaka da kai ne ko Allah ya zo mai halaka to lam ya da manha ba zai biya ba ko da mai ita ya zo ba zai biya ba amma in shi ya yi ganganci to sanda duk mai ita ya zo zai biya shi wai za a raba ɗalibu hal ifasa idan mai neman kayan cintuwa shi wanda kaya ne na faɗi ba shi ne ɗalibu ba in mai neman ta a rafa ya gane al'ifasa jikka walwika da maɗaurin jikkat kasan dauri kuɗi ba cikin jikka aka sawa ba sai a sa zare a ɗaure ya faɗi jikka mai kama kaza sannan zarin da an ka ɗaure mai kama kaza sai kajje duk ya cika ko? to a kaza sai ya karɓe ta ba sai ya faɗi adadin kuɗin da a ciki ko denominations ɗin da a ciki ba don yana yiwa ya manci wala ya kudur rajulu mutum ba zai kama dallatul ibil bataccen raƙumi ba minas sahara'i wanda ya gani cikin dokar daji raƙumi duk dabbar da ka gani cikin dokar daji inda babu gari kusa to ka san wannan dabba bacewa ta yi to raƙumi ko ka gani cikin dokar daji ka kama kyale shi don me saboda Allah ya ba raƙumi abu biyu ya ba shi gatarin da ya kasaro mu kai na itace me gatarin dogon wayan da Allah ya bayan komi tsawon icce raƙumi na kaiwa gare shi ya kallo mu kai na itace sannan ya ba shi sito raƙumi in ya sha ruwa yana iya sati biyu zuwa wata guda bai koma sha ba ya ba shi sito inda yake storin din ruwa to dama ba su aka gudu ba kai yunwa ko kishirwa ta kashe dabba to da ta kashe gara haka mu to an ka ce amma ba zai kama bataccen raƙumi minar sahara'i a cikin sahara ba in ka ga raƙumi cikin sahara ka kyale shi kawai walahu akhadhu shata amma ya samu ya kama akuya akuya kan gani cikin dokar daji babu gari kusa babu wata karkara kusa cikin daji to daga nan akuya ko rago ko tunkiya cikin dokar daji ka san bacewa ta yi to ka kamo annabi ya ce laka aule akhika aule dhaibi ko ta zama taka ko ta zanta dan uwanka ko ta zanta kirkeci hmm? walahu akhadha shati ya samu ya kama akuya wa akaluha kuma ya yanke ya ci in kanan bi faifa in ta kasance a farfajiyar daji la imarata fiye babu karkara babu karkara cikin dajin nan babu karkara ba inda wani kauye yake daji na fallau sai ka ga akuya ko wata karamar bisa to wannan ka san bacewa ta yi to ka samu haka mota ka taho da ita in ka taho da ita sai ka yi cigiya in kana so in kana so kuma ka yanke kai unhani da ita muna tare amma ko da ka yi amfani da ita gobe mai ita ya zo koya ta ta bace mai kama kaza mai kama ka tabbatar da ita ce sai ka biya shi ina fatar kun fahimta to wannan nista halaka ardan duk wanda ya halakar da wasu kaya ardan wata kaddara ko abinda ba kuɗi ba shine ardan mufradi na urud urud shine jam'i duk wanda ya halaka wasu kaya to fa alaihi qimatuhu waɗanne irin kaya waɗanda ya cintuwa tunda muna cikin bayani game da hukunce hukuncin cintuwa kayi cintuwa wani abu sai ka halaka shi da gangan to fa alaihi qimatu qima ta ta tabbatar mai randa duk mai shi yazo zaka biya shi qima ta qima ta ranar da ka halakar da abin ba kima ta yau ba ranar da dukkan in sai suwa ka yi in mi ka yi da shi ranar da dukkan abin ga to kima ta ran nan wa kullu ma yuzanu duk abin da ake iya aunawa da sikeli a ga nauyi nai au yukalu ko ake iya aunawa da mudu a ga yawa nai kai kai cintuwa ta ka halakar da shi fa alaihi mithlu kwatankwaci na ya tabbata akai ne jikka kan gani da gero cikin mudu biyar ka zo ka auna mudu biyar ne ka ba su an ka yi kunu bayan an shanye kunu sai mai ita ya zo shi kenan sai ka biya kima daɗa in gero ya kaso ka ka so mai mudu na biya in kuma kuɗi za ka ba su za ka da biya mun ji wannan ko to sai hukunci na ƙarshe abu na ƙarshe shi ne ƙwace walgasibu mai ƙwace daminun mai biya ne lima ga saboda duk abin da ya ƙwata mai ƙwace sinaca kenan mai kwata da ƙarfi ya sheƙa da gudu layan tahibu nuhubatan za tu sharafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum hina yan tahibu ha wa huwa muminun cikin hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa muminun annabi ya ce mai kwace ba zai kwace wani abu mai daraja mutane na kallo nai ya kwace shi lokacin yana mai imani duk waɗannan abubuwan sai an cire imani aka iya yin su to yace wal gasibu dominon mai kwace mai biya ne lima ga saboda duk abin da ya kwata duk abin da ka kwata za ka biya fa'in radda zalika bi halihi to in ya mai da abin da ya kwata nan take ka kwata kuma dai Allah ya nuna ma dai ba daidai da ba kan mayar nan take to falashe ya alaihi ko ko bi halihi in ya mai da abin da halin da yake ba wata nakasa da ta shiga abin yadda ka kwate haka kan mai da shi to falashe ya alai ba komi a kai nai mi an ma'ana falashe ya ba na laifi ba ba komi a kai nai na kimar da zai biya ko wata diya amma laifi kan kwace ai Allah ya hada kwace don haka sai ya yi istighfari wa in ta gayyara in abin da ka kwata ya canza fiye dihi ga hannunsa kila mota ta ka kwata ka gudu ko ka ta duk motar ka bubbuge ta yanzu kaga ta canza to farabbuhu mukhayyarun mai mai abin nan da ka kwata an bashi zabi bayana akhadhihi bi naqasi ko ya karbi abin da nakasa ta ya karbi mota haka nan bugagga au tadmini hil qima ko ko shi wanda ya kwace ya biya kiman motar sanda ya kwace ta muna tare walau kana naqasu da nakasa ya kasance bi ta'addihi da ta'addancinsa ne nakasa da ta samu abin da ya kwata da ta'addancinsa ne abin yan nakasa ko khuyira to khuyira aidan nan ma za a ba mai kayan da anka kwata zabi fi akhadhihi ga amsar abin haka nan da nakasa wa akhadhi ma naqasahu da kuma amsar abin da ya nakasa shi ko ka amshi motarka ko ko a yi ƙima yanzu na kasa ga bugewar da ta yi nawa ka gyara ta a ce dubu ishirin to ka amshi motar kasan na ya rufon da ɗinka dubu ishirin na gyaran na kasan da ya yi waka duk tulafi zalika amma an yi saɓani game da haka wasu sun ce a'a iyaka dai ya biya ka ƙiman motar ka in na kasa ta shiga kuma na kasa ta da gangan to wannan babu ruwan ka ya biya ka ƙiman motar kasan da ya kwace ta wala gallata me galla eh fa'ida ma dalla fa'ida shi ne galla, wala gallata babu fa'ida lilgasibi ga wanda ya ƙwace. Yanzu misali, ya ƙwace mota, sai ta ya kama kabu-kabu da ita, kaga kuɗin nan da ya samu na kabu-kabu shi ne galla, fa'ida, ko ya ƙwace mashin, yadda ya kama kabu-kabu da shi, to kuɗin nan da ya ka amsuwa na kabu-kabu shi ne galla. to kenan in ya kwaci mashin ko mota ya ya kabu kabu duk kuɗin da ya na kabu kabu in in Allah ya shirya sai zai mai da mota duk zai zai mai she su ba su halatta ba gare shi tun da kwace yayi hmm? amma da cintuwa yayi fa yayi cintuwan mashin cikin daji inda babu kowa ya taho yayi ta cigiya bai samu ba sai kamu kabu kabu da shi ran nan sai mai shi ya taho to duk kabu kabun da ya halatta gare mashin ɗaya zai mai dan mai banda kuɗin kabu kabu amma shi mai kwace kaga kwatawa yayi la haqa la yarqi zalimin haka annabi ya ce babu haƙi ga zuhan azzalimi kamar wanda ya zo ya kwaci gona ya ta yi shuka in an kai shi kotu abin ɗaya alƙali zai cewa ta yi cire shuka ta ba a cewa a biya shi kima shuka ta in dai kwacin ta ba wanda ya bashi ya zo ya kama ko waɗanga da karkicin hili ya ga fulot ɗaya ta yi gine to an kai shi kotu abin za a cewa ta yi cirgi na ta ba a cewa a biya shi diya bai da diya la haƙa li arƙi zalimi in ji annabi babu haƙi ga zuhun azzalimi za a neme shi ta ya buge abitai in ko bai iya bugun ta to shi kenan kaga sai ya ba mai hili gina sadaka ina fatar kun fahimta in ya ce bai iya cira ko bai iya bugi da sai hukuma ta sa a buge amma shi zai biyan kuɗin bugewa shi zai biyan waɗanda za su in shuka ce shi zai biyan kuɗin waɗanda za su cire shukat don gobe kada ya koma muna tare to shi ne ya ce wala gallata lilgasi babu fa'ida ga wanda ya kwace duk wanda ya kwace wani abu kamar ya kwace saniya misali yadda ya tattatsa to in Allah ya shirya sai zai mai da saniya ya gano kwacin ba daidai ba to duk nonon da ya sha sai ya mai da kima kuɗin nonon nan ga mai saniyan nan muna tare waya runduma a kala yana mayar da duk abin da ya ci min gallacin na fa'idat kuɗin da ya amsa na kabu-kabu da nonon saniyar da ya sha da sauran duk da fa'idar da ya samu duka zai mai suwa a wuyin tafi a koko amfanin da ya yi duk zai mai suwa wa alaihil haddu haddi ya tabbatar mai in wadi'a ya kwaci koyan garwani sai ya ta ya sadu da ita kuma to haddi ya tabbatar tunda shi ka ganga zina ce muraran to haddi ya tabbatar mai in wadi'a in ya sadu da ita to da ya sadu da ita kuma ba zina bace kuma sai Allah ya kaddarta yi ciki wa waladuhu to dan nan nashi raqiqun bawa ne da rabbil amati ga mai koyan gannan ɗanai cikin da ya mata akan zina to bawa ne ga wallahi ɗibu ligasibil mali ribuhu ribuhu ribar dukiyar wallahi ɗibu ba ta halatta ligasibil mali ga wanda ya kwaci dukiya wanda ya kwaci dukiya sai ya ya kama sana'a da ita ya kama juyawa Allah ko yasa albarka an ka samu riba to ran nan sai Allah ya shirya sai ya ga dai ba daidai bane to in zai mai da to ribar gada ya samu ba ta zama halak garai hatta ya rudda ra'asal mali sai ya mai da asalin dukiya a larabihi ga mai ita ribar da ya samu ba a ce ya mai su amma ba ta zama halal sai ya ɗauki uwar dukiya ya mai dama shekaru uku ba an taɓa kwace ma dubu arba'in ba ito ni ne ga su sai ka bashi abinai to sannan ribar ka zama halal sai ka ta kai amfani da ribar muna tare to walau ta sadaka bai riba amma da ya yi sadakar da ribat ribat da ya ci dukiyar da ya kwata ya juya ya ci riba to in ya mai da ita to ita ma ribar da ya yi sadaka da ita kana a habba ila ba da asabar malik ya zama mafi soyuwa zuwa ga wani da cikin sahabban malik wani da cikin sahabban imam malik ya ce a riba ma ya sadaka da ita ya fi amma dai kaga tun da maganar mutum guda ce in ya yi amfani da ita dai babu komi ni kan ga gani na sai ya aje ta ne ya samu jalli ya yi ƙoƙari dai ya mai da uwar kuɗin ga mai ita riba kuma sai ya ci gaba da juyawa tunda wanda ya saba da laifi kuma yawa ya gari bai da ko ɗari daga cikin abin da ka tare hana aikata laifi wadata talauci ko da baka saba da laifi ba yana iza ka kai laifi hadisin annabi ya nuna haka nan yarinyar nan da ta zo inda ɗan uwanta neman taimako bai taimaka ya ce sai ya zane da ta ƙi yadda to amma ta shiga mawuyacin halifa yan ta yadda saboda halin take ciki ashe ya nuna kenan talauci na sa saba ma Allah shi ya sawa ta ce ga gwamnati ta talauta mutane kuma ta ce a bar ta'addanci duk inda talauci ya dole ta'addanci da abubuwa sai yawa tunda wani in yana iya ban ma Allah wani bai ban ma Allah ba ku ga wani yaro ba ya ce ga kuɗi dubu ɗari uku da hamsin noma ne na same su na zo sau uku banki ba ya ce ya rintse da Allah in kuɗin sun kaza abin ga yana ta ya ɗauki bindiga yana haɗewa da yan bindiga a gani haka amma in yana da suha haka bai ɗaukar bindiga me zai sai ɗaukar bindiga da duk kuɗin sun ka salonta yana ɗaukar bindiga wanda kuma ga shari'a ba dalili ba ne amma dai haka da kuma yan rance yan rance yan rance ya ta maimaitawa kaji to Allah ya sa dai ya samu canjin mm yahi sanda duk talauci yayi yawa to dole ta'addanci yayi yawa domin in wannan ya ban ma Allah wani bai ya ban ma Allah zamanin a bace kun san an yi wani irin wata irin mugun ya ciya to sai na aiki yarinya ɗaya ta guda ta tai tanki ta sau burodi tattahi sai wani ya ce mata da kuɗi riƙe ga hannu me ke sai ta ce burodi ce mai burodi na cikin masallaci ka yan kai mai sai ta miƙa mai sai ya shiga masallacin ganin tanki ya hita wancan ƙofa sai ya saka ta yi ta tsayi ta sabon lambar ya gane ta miki kai nan ta ce burodi na tausayi ina kuɗi ta ce wani na nan ya ce mai burodi na nan ciki ta bashi an kare gaba kuwa cikin masallaci ya sabon lambar ya ɗauki burodi guda ya ba ta sai ta yi ni ce ina canji na ba a ba ta canji ba sai na haɗa ta da wani cata ya amsa canji an ka ta ai kowannen kyauta na an kabata wanda ya amshi sannan na ba a da halin aikin yaro niƙa an shewa a kai kun tuno zamanin abaca an shewa a kai yaro yayyo niƙa sai wani kai ta hudu Allah ya aike ka sai ya ɗauko ta yi an so min abu kaza inda mai teburin can ko dai ka tahowa da tujiya sa kai akwai wani da an kabe a jaya jaya ce ya rike da Allah bai don kwana uku ba a ci komi ba gida ne shi kuwa ne ya ɗauki yaro ne ya ta nan kasuwar Sokoto wurin masu shinkawa mudu goma za a bashi an kawo nan an kasa cikin jiga nawa sun haka ma kaza ya sa hannu haka ya sa hannu haka ya sa hannu ko ina wallahi kuɗin na can na bar su tuwahin nan da na cire kuma babu su sai ya ce ma yaro zanna nan bare in ta in ɗauki kuɗi sai ya ɗauki jikakku ya baɗa ne ha ya ta kai shinkafa gida yau ya ka dawo gobe ka dawo har lokacin tashin su yayi bai dawo ba yadda sun ba a kashi ɗin nan mai shinkafa ce mai yaro kasan gidan ku ya ce to mu tahi ya ɗauka da mashin sun ka tafi da zuwan ka iskan mu ba kan bai yaro ya ce a to bisa yi kwana ka za wallahi ba a dafa komi gidan gaba to a kaza ya ce to yanzu dubara na gare ka shinkafa haka wallahi tana na ana dafa kaji dole ɗaukar da ci na bi ka bashi harin da Allah ya sauka ma yace to Allah shi hore mini irin su irin su an yi ta yi to kaga don mis kai mutane gare su talauci don haka mataki na farko na rage ta'addanci to a rage talauci cikin mutane matasa a ba su aikin yi in yana da aikin mi a kai shi ɗaukar bindiga tunda sallar ta rayuwa ta yana amma bai da wanda ya kai kuma ga wasu nan suna suna bukaɗi kuma dukiya ta ita don me aka bar su zanna lahiya ta gani to Allah ya shirya da mu to yace walau ta sadaka bi ribe da yayi sadaka da ribar da ya ci ga dukiya da ya kwata kana ahabba ya kasance mafi soyuwa ila da asai malikin ga wani da cikin sahabban malik wa fi babil aqdiyati cikin babin alƙalanci da zamu cimma zuwa gaba insha Allah shay'un min hadal ma'ana wani abu wanda yayi kama da wannan hukunce hukuncin kwace zai zo insha Allah cikin babul aqdiyati madalla Allah ya sa muna albarka ga abin mu karanta babun fi ahkamid dima'i wal hudud hukunci hukuncin jinai ne da haddodi to da su ya fara kaiwa gurbi